بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم لسافير أتبر يوم من أكبوة المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بولاية أبيه جاء أربعين بقر وتسيدي yau muna ashirin da takwas ga watan yuni shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a na jarar qur'an kenan ganyen wuta saminaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitabun tauhid alladhi huwa haqqu allahi 'ala al-'abid wallafar imam ad-da'wa muhammad ibn abd al-wahhab ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى wannan shi ne darasin na sittin da bakwai a cikin jerin jerin karatu wannan littafi kuma muna nan ne a babin da malam ya kuma zaɓe da babu kawai lillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada babin da zai bayani akan fadin Allah madaukaki kada ku sanya wa Allah kishiyoyi mun fara karanta أثري عبد الله بن عباس ألا يقرأ من الشهداء سنن كرمت حديث عمر بن الخطاب ألا يقرأ من الشهداء فلما النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك دون دا يرسوا دون ألا حقيقة ونن يا شركة وهما يا كافر bayan wannan sai muka karanta hadisi wanda yake ingantacce imamu hakim da imamu jimiri duk fitar da shi haka da muka karanta hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mu shadda fadin sa cewa lan ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghayrihi sadiqa fadin abdullahi dan mas'ud in yi rantsuwa da Allah alhali na san ƙarya nake yi shi ya fi soyuwa gare ni sama da in yi rantsuwa da waninsa alhali gaskiya da faɗa. Kun gano da maganin kuwa? Na'am? An gani? Ya ko gani? eh to amma me yasa ya faɗi wannan magana na abin da ake nufi a nan ya yi rantsuwa da Allah a kan ƙarya ta ji shi masoyiwa a gare shi ya rantsuwa da wani Allah alhali yana da gaskiya misali mutum ne kun kulle wata yarjejeniya tsakanin kai da shi sai ya maka rantsuwa ya ce maka na rantsi da Allah kaza ɗin nan kaza na tsaye shi kaga wannan babbar rantsuwa ce min ghamus rantsuwa ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tana cinye yaya da dukiya ta lalata rayuwar bawa amma mutum ya rantsuwa da wani Allah alhali yana da gaskiya misali zai ce na rantsi da annabi ko na rantsi da manzon Allah ko ce na rantsi da mahaifina alhali abin da yake fi gaskiya ne to ya fi zama barna a addini me yasa saboda wancan sabo ne an gani shi kuma wannan menene karamar shirka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai yi rantsuwa ya yi rantsuwa da Allah ko kuma ya shiru a wata riwayar duk wanda zai yi rantsuwa da Allah ko wanda ya rantsuwa da wani Allah lallai hakika wannan yayi kafirci ko kuma yayi shirka da yayi shirka da Allah jama'a mun gane wannan kenan wannan yana nuna maka cewa ashe rantsuwa da wani Allah karamar shirka ce kuma babban laifi ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah zai yi azabtar da mutum a kansa kuma wannan ya riga ya zama ruwan dare a harsunan mutane kuma ke ce na rantse da Allah da annabi an gano duk wannan kwarabare ne wanda muna fadawa cikin su kuma manya-manyan laifuka ne wanda suna iya aika mutum zuwa ga azabar Allah Allah ma da kusan sarki ba ne mai gyarawa ذاك جماعة كنجي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا كان جرمان wannan an gane wannan ko to dan haka duk wani laifi da bawan Allah zai yi laifin shirka ya kuma ya fi girma a wurin Allah subhanahu wataala an gane shi yasa mai shirin fatahul mali ali ne yake cewa wa min al-ma'lumi sanannun abu ne أن الحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر rantsuwa da wani rantsuwa akan rantsuwa da sunan Allah akan ƙarya wannan babban laifi ne ga siman ne muka sai ce lakin sai dai ashirku akbar min al-kaba'ir ita shirka ta fi babban laifi girma wa in kana asghar wa in kana أصغر هدى ومن شرك كرامات كما تقدم بيان ذلك كما يد بيان ومن يرجع كما فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فليس ومن شيء حال كرام الشركة فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار فيا يا ذاك هذا شكما لببين شركة وتتنالية كي تنزوها جدوما النجاة كدعوة غير الله كما يكرم من الله والاستعاغة به دليما لو جنسا والرغبة إليه دلون فأيد وأقسام من أبعونسا وإنزال حوائجه به دكما نيما بيم بقاتم باوى عدوا ولا بألا كما هو حال أكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها كما يجوني شيني هذا المتاني a zamanin da suka gabata da kuma wannan zamanin da muke ciki min ta'zimin qubur na girmama kabarbara wa ittikhadha awdanan da rukun waɗannan kabarbara a matsayin gumaka wal bina'u 'alayha da kuma yin gini a kansu wa ittikhadha masajid da kuma ɗaukar wasu kabarbaran a matsayin masallaci ma wuraren yin sallah وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من يني من بنيت باسمه وتعظيمه دكما دكما جنا كبار كبار إن أكي زوا يكون والممشي دوم أجي أي وانا أبن بوتا أولا دوم أرجنا لسونا فدكما جي ممشي كما يجي أكوا شيخ عثمان نمفوديو أغاني سوكتو أنغانو أنن وكذا هو أن الإنسان يجيبني manya-manyan laifuka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala don haka jama'a abin da mana yake nuna mana ita shirka ko da karama ce to ta fi abin da ake ce ma kabiyar su min kabari an gani shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ijtanibu sab'a al-mawbiqat ay al-mulikat ku nisanci laifuka guda bakwai masu halakarwa dalilin zuwa Allah ya fara yace al-ishraku billah hada Allah da wani a wurin bauta hada Allah da wani a a wurin bauta shi ne babban abin da yafi halakarwa fiye kowane irin laifi a wurin Allah sannan baka sani ba ila karamin shirka ila babban shirka ma Allah ba zai gafarta maka ba me yasa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha shi yasa jama'a ba daidai bane yayin da mutum ya ga wani abu da yake aikatawa a bisa kuskure ya ci gaba da dogewa akan wannan abin ba tare da ainihin wato a tsari irin na addini ba Allah ya rubuta sarki ya tsari mana imani wa an Hudayfa radiyallahu an an karbo hadisi daga Hudayfa dan Yaman Allah ya kara min da jashi da mahaifinsa عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم يا لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان kada ku ce kada ku dinga cewa Allah ya so kuma wane ya so an gane wannan kuma Allah ya nuna mana ai dan adam ne yana da mashi'a ko Allah ce wa ma sha'una illa an sha Allah ba ku taba so ku yi aikata wani abu sai abin da Allah ya so na'am dan adam yana da mashi'a amma mashi'ar ta ba komai bace sai da mashi'ar wani mashiyar Allah kenan ba a hada mashiyar Allah da tawa da ta abin halitta mun gane wannan mashiyar Allah ba a yadda an yi wato bayin ba da ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku dinga cewa ma sha Allah wa sha fulan Allah ya so kuma wani ya so a hade da juna an gane wannan walakin sai dai ku ce qulu ma sha Allah ثم شاء فلان kuce Allah ya so sannan kuma wani ma ya so saboda wannan wawun din tana nuna daidaito ne da kuma nuna biyo baya na yi wato ikon Allah da kuma ikon wani mun gane wannan ko mun sani ka'ida ba ka haɗa ikon Allah da ikon wani da ikon halittunsa da ikon halittunsa don haka jama'a kun wannan hadisi sai dai ka ce ma sha Allah kuma sha fulan ka ce Allah ya so sannan kuma ma wani ya so to kaga wannan yayi daidai jama'a mun gane wannan tayyib rawahu abu dawud bi sanadin sahih imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi da isnadi wanda yake ainihin wato ingantacce kenan jama'a ba a jingina wa ba a jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala wani abu sai abin da Allah ya cancance shi. Jama'a mun gane wannan? Amma abin da ya zama ba wanda zai iya yi sai Allah a jingina shi zuwa ga wani wannan barna ne. Bal wannan abin zai iya kai mutum zuwa ga shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. Jama'a mun gane wannan ko? Allah madaukakin sarki ya samu dashi shi sa alqur'ani mai girma a cike yake da irin waɗannan abubuwa da yi qul innama ajru rabbi wa la ushriku bihi ahada qul inni la amliku lakum darran wa la rashada da sauran ayoyin alqur'ani mai girma to tun da annabi sallallahu alaihi wa sallam hatta shi kansa ya ce ka gaya musu Allah yake wa manzon Allah ka gaya wa mutane inni la amliku lakum ضرا ولا رشدا ni ba na iya mallaka muku wani abu ne cutarwa ko kuma shirya a shekarar mutum ya shiryu to ya bi tafarkin da manzon Allah ya zo da shi ne sannan kuma Allah ya so shi da ne shiryan dan kace ba haka ba akwai mutanen da manzon Allah ya mutu wa'azi shi da kansa amma sun yi imani na'am ba su yi imani ba saboda me shi manzon Allah a karan kansa shi din baya iya shigar da mutum akan dole akan tilas mun gane wannan a sai dai manzon Allah shi shirya shi shirya shi ta mene al-irshad ya nuna maka hanya ya kuma shiryar da kai ya nuna maka abin da Allah ta'ala ya yi ya saukar dadarwa da karban shirya kuma a zuciya nawa ne na Allah laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kaga wannan baya koyi farin Allah ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratin lahi alladhi lahu ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور جماعة من قال أمنا ده تباع هذا مشير الله ده مشير ولي ده جميع أيهما هذه الجنسات Allah ta'ala ya tsare mana imanin da ka jama'a ku ji shi yasa duk wani abu a mai shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am walakin qulu ma sha Allah thumma sha'a fulan sai dai ku ce Allah ya so sannan kuma wani ya so wannan hadisi hadisi ne wanda yake sanin sa ingantacce ne imam Abu Dawud ya fitar da shi ainihin wato da sauran malamai an gane wannan waja'a an ibrahim an-naqai sannan an san asali daga ibrahim ibn yazid an-naqai rahimahullah ta'ala innahu yakrahu lalle shi yana kyama a wajen jama'a ku ce wannan ka'ida saboda muna yawan karatu a littafai da sauransu duk idan aka rawaito maka abu aka ce maka tabi'i an gani ko tabi'u tabi'i ya ce maka yukrahu suna nufin at-tahrim suna nufin ne at-tahrim an gani wani lokaci suka ce wane yana kyama ya karahu an ya kula ma'ana ya haramu an ya kula kaza ana nufin wannan abin haramun an gane wannan kamar yadda Allah ta'ala ya fara lissafi ne akan shirka da Allah la taj'al ma'a Allah ilahan akhar فتقعد مذموما مقبولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا يغيب مجانا ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين يغيب مجانا اكمل ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ولا تقف ما ليس لك به علم yi magana akan wala tushfil ardi marahan innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula ne Allah ya ce kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruhan me ma'anar makruhan anan abin ki makaruhi ko haramun kun yi shiru haramun ne kenan hatta alqur'ani ya yi nuni a wani wurin aka ce maka kaza makaruhi ko yi kurahu ana nufin ayya haramu yana haramta an gane haramun ne mutum ya yi kaza to qala ibrahim an-naqai ibrahim ibn yazid an-naqai ne da mutabi'ai yace annahu yakrahu shi yana kyamar me ma'ana yana kyamar yana haramtawa ai mutum ya ce أعوذ بالله وبك إنا نيمن ترن ألا دترنك حرام من قال وانا إيه ويجوز أن يقول أما يا هلت مكين يشي بالله ثم بك أعوذ بالله ثم بك إنا نيمن ترن ألا سننكم إنا نيمن ناك ترن kaga anan an samu ne an samu attarafi an samu bambanci da jinkiri tsakanin ne neman tsarin Allah da tsarinwa da tsarin wani jama'a mun gane wannan wannan yana daga cikin abin da karwai su wani daga wajen magabata qala yace wa yaqulu ko mutum yace laula Allah thumma fulan da ba dan Allah ba sannan da wani to da ban samu wani can ba misali kun kula da kawai za a baka wata gona ko shi wancan sai ya zo sa ma baki shi ayi hakuri a bayyana wani kaza din nan kaza din nan ayi kaza to yanzu ka shi ba da labari ne zaka ce wani zai ce maka ai in ban da wani da ba bani gonan nan ba wannan shirka ne an gani hada shirkun asghar wa huwa min al-kamil kabair sai dai mutum ya ce mai na'am yawwa da ba dan Allah ba da ba don Allah ya kaddara ba sannan kuma wane ya sa baki ba da ban samu wancan gonar ba yanzu don Allah wannan bai fi kyau ba ya fi kyau kuma ya fi girmama gawa ga Allah subhanahu wataala dan dukkanin waɗannan hada Allah da wani na farko suka ce rashin girmamawa ne ga Allah subhanahu wataala rashin ganin daraja Allah ne ka san wani saboda rashin tarbiyya bai san daraja bai san girman Allah ba ya fi ganin girman wasu mutane ɗaiɗai wa da aka nuna masa fiye da girman wa fiye da girman Allah subhanahu wataala duk ko daraja da Allah ya bai wani daga cikin bayinsa bai taɓa zama kusa da Allah ballantana ya zama wa ya zama Allah ko ana iya bashi ayyukan da Allah yake an gane wannan wala taqulu laula Allah wa fulan yace kada ku ce ba dan Allah da wane sun so ba an gani da ban samu kaza ba ko da kaza bai faru ba wannan yana daga cikin kurakurai da ake yi na yin wato manahi al-lafziyya kamar yadda malamin Bakar Abu Zaid ya yi rubuta littafinsa mu'jamu manahi lafziyya kamus ne ya rubuta akan irin harufa ko maganganu da mutane suke yi wanda ba su suke faɗa amma kuma laifi ne shari'a ta hana mun gane wannan idan ka duba zaka irin waɗannan zantukan suna nan a zankane a cikin wannan ainihin wato mu'jamin nasa rahimahullahu rahmatan wasi'a jama'an na fata an gane wannan ƙwayi kenan kaga sabanin yadda mai alburda yake faɗa ya akramal khalqi yace mali man alugu bihi siwaka inda hulul alhadith al'imam in lam takun fi ma'ali akhilan bi yadi fadlan wa illa faqul ya zallat alqadam wannan duk da halatta ba musulunci an gani yana ƙwari yabo ne gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ki cewa ya akramal khalqi ya kai mafi girman halittun Allah mafi karamci a cikin su ma liman alubu bihi siwa banda wanda nake neman tsari a wurin sa in fake zuwa gare shi ba kai ba inda hulul inda hulul alhadith al'imami yayin da wata musiba ta auka mu yanzu wannan wakewa ban ji ba Allah kada yake neman tsari da shi ko Allah ta ya bayyana mana wannan a sautin nahl haka ne me Allah yake cewa hmm وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون كن gani haka Allah ta'ala yake bayyana mana yake cewa duk abin da bawa zai yi duk abin da ya same ku na alheri daga wajen wa yake daga wajen Allah ne sannan kuma yayin da wata cuta ta shafe ku wajen kuke zuwa ku fake wajen shi ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون الله يفعل ما هذا كذلك نقول تيجا شيء يا إلا الله يا يا يقول نعم سيقوم كنا حتى شجا ولي أو المين أو الموتى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا فكأن لا يفعل إذا وجدتم كتسامعكم كنا تنجيكم duk wanda kuke kira ba Allah ba zai bace Allah kai kuke kira amma sai ga shi yayin da ya tsamar da ku zuwa tudu sai gashi kun bijire kuna hada shi da wani kuma a wurin bauta Allah ya ce wa kana insanu kafura dan Allah ya kasance mai yawan guduncewa Allah subhanahu wa ta'ala akan nimominsa wannan ba daidai bane ba daidai bane an gane wannan ai cewa in baka rike hannuna a lahira ba idan na koma zuwa ga Allah a matsayin falala to kace shikenan kafata ta zame na riga na halaka yake shi fa inna min judika ad-dunya wa dharratiha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalam yana da cikin kyautar da Allah ya baka shine duniya da abin da ke cikin ta kamar a ce dan kai Allah ya ci duniya da abin da ke cikin ta wannan ko kuskure ne wannan magana ƙarya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah bai halitta aljannu da mutane ba da abin da ke duniya da cikin ta gaba ɗaya sai dan ya mene inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala Allah ce ya Allah ya halitta duk abin da ke doron duniya ne dan ya jarrabi mutane waye zai kyauta aiki kaga dai bauta ce ina fata an gane wannan wanda manzo Allah ke cewa da duniya ta kai darajar fikin sauro a wurin Allah da kafiri ne sha makwarwa da ya tsarga makobaransa to yanzu kai abin da kai darajar fikin sauro a wurin Allah ba shi aka rika da manzo Allah akwai daraja a nan me duniya me a cikin duniya manzo Allah ce ad-dunya mal'unatun a'a duniya idan ya ce kadin ne idan na zuwa ga manzo Allah la wannan bai zama girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma su mutane suna ganin kamar wani wani abin tinkaho ne bal ma wannan jingina masa tawaya ne jama'a mun gane wannan Allah ka shirya da mu zaka jama'a kun ji wannan ainihin wato zance to wannan yana daga cikin jahilci da mafi yawa daga cikin mawaƙa za ka ji suna yi idan kana sauraron waƙe-waƙe da kasidu iri-iri na waɗannan yara masu kaɗa fiyano da kiɗe-kiɗe ana tsalle-tsalle da sauransu duk zaka ji a cikin zantukansu akwai shirkiyar da abubuwa irin na jahilci da irin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sai a ce maka ai duk abin da zaka faɗi akan manzo Allah ai daidai ne ƙarya ne na rantsa da Allah ƙarya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kamar yadda Imam Malik da Imam Bukhari suka rasu wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake la taquruni kada ku dinga kuzuzu tani kuna yawan wuce iyaka wajen yabona kama ne kama aqratin nasara ibn maryam kamar yadda kiristoci suka wani annabi da dan maryam suka dinga cewa shi din ma Allah ne ko dan Allah ne zalla shi innama ana abdu kadai ni bawa ne faqulu abdullahi wa rasuluhu in za ku yabo ku ce bawan Allah manzon Allah ku tsaya iyaka ne kina tsakanin kai da ka tsaya a inda manzon Allah ya aje ka da wanda ya wuce iyaka wa ya kun falla wa Allah wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu law kana rabbuka sadiqan la ta'at da san da kake manzon Allah gaskiya ne da duk abin da yace maka walayi za ka yi wane bari za ka bari to wani ya ce wallahi ko manzo Allah ya ce mun bari ba za mu bari ba to yanzu wannan musulmi manzo Allah ne wai ban asoyayya ce wannan kaga wannan ya zama haukaci ya zama rashin hankali ya zama jahilci Allah ka tsare mana imani hatta daga murya a majalisin da manzon Allah ya tafi an hana ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بالقول والذين وقال يا محمد يا محمد لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا القصين كرم من الله صلى الله عليه وسلم كنا كرم سنن سكبيلك كي كرم كرم غوكو ko kana kiran kaninka ko kana kiran babanka ko wani ka a'a Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'd ina fata an gane sai da kace ya rasulullah ya nabiyallah ya kaza ya kaza kamar da Allah ta'ala ya dinga masa ya ayyuha rasul ya ayyuhan nabi da girmamawa ko litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون Allah ka tsare mana imani idan ba kamar yadda wani shanin ka suke yi ba Allah ya tsare mana imani don haka jama'a lalle wannan zance na ibadu Ibrahim an-Nasa'i yana da ainihin wato muhimmanci kwarai da gaske mu kiyaye shi kuma a baya mun bayyana bambanci tsakanin abin da ya halatta da abin da baya halatta da wannan Allah ta'ala ya tsare mana imani sannan abu na gaba shine jama'a a asali idan muka duba rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba shi da wata shari'a a tare da shi in banda Allah ya saka masa da mene na'am wahayi ne alqur'ani da kuma sunna ina fata mun gane wannan kina gane shi ma wahayi ne bawan Allah ne manzon Allah ne an gane wannan shi yasa ma Allah ta'ala ke cewa wa 'allamaka ma lam takun ta'lam Allah ne ya sanashe ka abin da da baka sani ba wa kana fadlullahi 'alayka 'azima fadlar Allah akan ka mai girma shi shi yasa jama'a wallahi dole a tashi alimi ilimi musamman ilimin tauhidi ilimin kaɗai ta Allah da bauta wanda ya kuskura ya haɗu da Allah yana haɗa shi da wani auren mota ya kaɗe wallahi ya kaɗe shi yasa ibn qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin nuniyarsa al-kafir shafi yake cewa wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran bi tarkib muttafiqan نص من القرآن أو من سنة وطيب ذاك العالم الرباني والعلم أقسام ثلاثة ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الشاني والكل في القرآن والسنة التي جاءت عن المبعوث بالقرآن والله ما قال امرؤ متحذق بسواهما والله ما قال امرؤ متحذق بسواهما إلا من الهذيان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إيش والجهل جاء شبه جاهل شيء شيوني قاتل من كسر wa shifa'uhu amma abin da ke kawo waraka gaba da wannan ciwo amrani bil tarkini muttafiqan abubuwa ne a jere da juna wanda tare suke nassun min alqur'ani aw min sunnati shi ka sami nassi daga wa alqur'ani ko daga wani sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wa tayyibu dhaka dhalika al-alim ar-rabbani abin da zai daɗa maka wannan shi ne ka samu wannan zance daga bakin malami mai karantar da mutane addinin Allah mai tsoron Allah wal ilmu aqsamun thalath kaga ilimi kashi uku ne ma laha min rabi'in babu wani abu da hudu wal haqq zu tibyan ita ko gaskiya a bayyana wace a fili kowa ya santa sai ce ilmun bi awsaf al ilahi abu da farko shine ilimin da zai sa ka san sifofin Allah subhanahu wa ta'ala wa fi'lihi da ayyukan shi ilimin tauhidi mun ji nawa wa kadhalika al-asma'u lir-rahman haka ne ilimin sanin sifofin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala mun samu nawa biyu sai ce wal amru wal nahyu alladhi huwa dinu da umarni da hani wanda su ne asalin addini da Allah ya kuma manzon Allah صلى الله عليه وسلم دشي وجزاؤه يوم المعاد الشامي da kuma sakamakonsa wanda zai zo a ranar alkiyama mai girman ainihin wato sha'ani sai ce wal kullu fil qur'an duk abubuwan da muka faɗa nan guda uku suna cikin alqur'ani was sunan allati ja'at 'an al-mab'ut bil qur'an da wannan sunnar da Allah ya aiko wanda aka turo shi da alqur'ani shi yace na rantsi da Allah ما قال امرؤ متحذق بسواه باب wani mutum mai zaƙin baki mai zaƙin baki da zai faɗi wata magana saɓanin waccan maganar illa min al-hadayani face magana shi ta zanto maganar banza an gani face ya zama bankaura ce kawai daga ko me za a gaya maka gaya maka abin da ya zo a cikin alqur'ani da sunnarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama akwai baitoci da kake so daga Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara mishi yadda yana cewa kaga baitocin sun gudu yanzu nan okay wal ilmu fi aslayn yake cewa kaga ilimi gaba ɗayan su suna cikin tushe ne guda biyu la ya'duhuma babu wanda zai kauce musu an gani ba wanda zai kauce musu sai wanda yake ya kauce ma hanyar Allah sai ce ilmul kitabi da farko shi ilimin alqur'ani wa ilmu athari lati da kuma ilimin hadisai da aka rawaito an tabi'in an sahibi daga tabi'ai zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya kama dace da ka wannan yana daga sabon da ya kamata mu kiyaye fihi mazali a cikin wannan babi akwai masaloli al'ula ta farko tafsiru ayatul baqara fil andad akwai fassarar ayat da ta zo a cikin suratul baqara game da sanya wa Allah kishiyoyi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sanya wa Allah kishiyoyi alhali kuna sani الثانية أبن أبيو أن الصحابة رضي الله عنهم لليس أبي أن يقاطهم بيدا يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأكبر سنة ثانية آية ذاك سوكت لإيسا كمال ببن شركة هل إلى يوتي أيتي أكملي karamin shirka zan da kace bala ta ja'alu lillahi andada ana kuma babban shirka ce amma kuma yana daga cikin sanya wa Allah kishiya ka hada Allah da wani a cikin zance guda daya الثالثة نقول أن الحلف بغير الله شرك يرنقوا دولي الله منين شركة شنارا إذا والي ونارا إذا رايواتا ونارا إذا قبر واني ونارا إذا منظم الله ونارا إذا ملائكة جبريل كل وكرني suna abin da kai mene shirka manzo Allah ya riga yayi magana man kana halifan falyahdith billah duk wanda zai rantsuwa ya rantsuwa da Allah shi kadai aw yasmut ko kuma ya shiru الرابعة مسألة هدوء أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس kenan idan mutum ya rantsuwa da wani Allah ko gaskiya ya faɗa to shi ya fi girman zunubi fiye da mene يمين الغموس رنقوة التي أيهم واتوا مهلك الله الخامسة نبير الفرق بين الواو والضم في اللفظ أو كيف من شوى كان واو ولدينا نفن ديديتو دقما هداوا فكان ترميني كلمة سنن قد أفضل أنشي سنن أي كسا أو كيف من شوى كان واني نفرقو دننوا دنبيو za ce wane ya zo da wane ma'ana sun zo a tare ba bambanci amma ka ce wane ya zo sannan wane me yake nufi ma'ana wane ya riga zuwa daga baya kuma wane ya ne wane ne jama'a mun gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ka tsare mana imani babu ma jaa fi man lam yaqna bil halif billah babu da zai bayani akan wa akan wanda bai wadatu da yin rantsuwa da Allah ba wannan babi shi ma yana magana ne akan me rashin yadda da wanda bai yarda yin rantsuwa da Allah shi kadai ba an gani wannan yana kore cikin tauhidi yana kore cikin tauhidi wani yana ganin yace na rantsi da Allah bai ce da annabi ba yana ganin kamar yana tauye darajar manzon Allah ko ba samu ana samun wannan ya zama ruwan dare a harsunan mutane ba sa ganin shi ma matsayin kuskure in ban da yanzu da tauhidi ya yi nuna da fara ranar mutane jama'a na fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace don haka wannan yana maka hani ne kamar yadda ya gabata a wancan wadancan hadisai da sai na Umar radiyallahu anhu an gane wannan ko eh Allah ta'ala ya samu dace باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله باب الذي بياني أكم وند بن يرجع دير رنقوة الله كذبا yana ganin sai ya hada da wani kenan wannan abin menene na'am babban laifi ne kuma rashin girmama Allah ne subhanahu wa ta'ala ma'ana babin ne zai magana akan razali da firgitarwa gawa wanda ya zanto baya yarda baya iya kiyaye rantsuwa da Allah ta'ala shi kadai sai ya da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ibn Umar radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahlifu bi abaikum man halafa billahi falyasduq ومن حالف ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن daga abdullahi na umar allah ya kara mishi yadda shi da mahaifinsa ya ce anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tahliku bi abaikum kada ku ringa yin rantsuwa da iyayenku ka ce na rantse da mahaifina ko na rantse da kabarin babana duk wannan ya gudana akan harsunan mutane a zamanin jahiliyya jama'a mun gane wannan sai ce man halafa billah falyasduq annabi Muhammad ya ce duk wanda zai yi rantsuwa da Allah to ya yi ta akan gaskiya jama'a kun ji kenan bai halatta gare ka dan kasuwa ne kai malami ne kai jagora ne kai ka dinga yin rantsuwa da Allah amma akan me ƙarya wa man ulifa lahu billah falyadha wanda ko aka yi mar rantsuwa da Allah akan wani abu to yarda kawai ya mika wuya injiwa iji manzon Allah wa man lam yarda falaysa min Allah duk wanda bai yarda ba to ba ruwan Allah da shi kai kai ko Allah sai ba ruwan shi da kai an samu matsala ko kware da jama'a dan haka jama'a yana da jin kware da cikin gyara wannan jama'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kun ji abin da ya faɗa kada ku yi rantsuwa da iyayenku wanda zai yi rantsuwa da Allah yayi ne ya yi wannan rantsuwan a bisa gaskiya me yasa alqur'ani ce mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku sai imani ku kiyaye dokokin Allah ku zamo daga cikin masu gaskiya kaga wannan tarbiyyar alqur'ani ce ka zanto mai gaskiya jama'a mun gane wannan kenan Allah ya wajabta mana yin gaskiya a cikin rantsuwa an gani kuma Allah ya bin mai gaskiya masu gaskiya maza da mata wasadiqina wasadiqat Allah ya ce da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata an gane wannan sannan Allah ya ce falau sadaqallaha lakana khayran lahum da sun yi gaskiya ga Allah to da wannan ya zama alkhairi a gare su amma mutum ya koyi munafurci a rai a zuciyarsa yana yin wasu abubuwan da ba su dace ba wannan bai dace ba kuma Allah ta'ala ya tsara fadi walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa ata al mala ala hubbihi ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس من الله أولئك الذين صدقوا ولن ننصوني ولن سكي قتيا وأولئك هم المتقون وصوني نما سكيا إذا قلت الله كما الله يفتح من السحب من الله كم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله الذين أولئك هم الصادقون waɗannan su ne masu gaskiya daga jama'a duk wanda zai rantsuwa da Allah to yayi ne ya yi rantsuwa da Allah ne akan gaskiya wanda kuma aka yi mar rantsuwa da Allah akan wani abu to lallai ya yarda da abin da aka gaya masa tunda an yi masa rantsuwa da bai da Allah wanda ko bai yarda ba an masa rantsuwa da Allah kuma akan gaskiya ya ki yarda to ba ruwan Allah ne shi ne falaita min Allah saboda ba girmama Allah a shi ai ko akwai bayan wannan jama'a mun lura amma malamai suka ce wanda aka yi mai rantsuwa da Allah ya yarda amma idan an san mai rantsuwan gaskiya yake yi amma wanda ya zama ɗabi'arsa ne yin ƙarya ko yi rantsuwa akan ƙarya to wannan ko ya rantsuwa da Allah ba za a yarda ba me yasa na'am me yasa saboda ya gudana alqur'ani ya bayyana mana rantsuwan munafikai cewa ƙarya suke يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين kaga duk wannan alqur'ani ya nuna mana rantsuwan shi akan menene akan ƙarya ko ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dhalika biannahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahun kaga anan Allah ya bayyana mana cewa ƙarya suke ashe akwai wanda zai iya rantsuwan da Allah amma kan mene akan ƙarya amma wanda ka san bai ƙarya sai ya maka rantsuwa da Allah akan wani abu to ka yarda in ko ka ki yarda to babu ruwan Allah da kai an gane falaita min Allah ma'ana wannan faqad bai Allah ne haka ma da shi ma'anarsa Allah ya barranta da kai ba ruwan Allah da kai Allah ka tsare mana imanin me yasa aka ce fal yarda ma'ana wajibi ne akan ka ka yarda saboda me girmama yin rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala an gane wannan Allah ka tsaye mana imanin wannan hadisin jama'a a takaice abu na farko yana hana mun yin rantsuwa da ba da iyaye saboda yin rantsuwa da iyaye girmama zuwa ne abin halitta ne a inda Allah ya kamata a girmama Allah ya sa an gane kun gane saboda ba a yin rantsuwa da wani wanda ba Allah ba yayin da kace in ka ce wallahi kai rantsuwa da Allah kai rantsuwa da Allah saboda menene girmama gawa ga Allah kenan ka rantsa da wani wanda ba Allah ba ka dauke shi ka daura shi a matsayin wa a matsayin Allah mun gane wannan na farko ke da shi ta ce da tahlibu bi abaikum sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni cewa in ma za ka yi rantsuwanka dole ka faɗi gaskiya ke da akwai wujubu sidqi fil yamin dole ne in za ka yi rantsuwa ka tabbatar abin da za ka faɗi gaskiya ne in ko ya zama ƙarya ce to rantsuwa ce wacce za ka iya dilmiyar da kai zuwa ga halaka Allah ka tsare mana imani abu na uku wannan hadisin ya karantar da mu haramcin mutum ya rantsuwa da Allah akan ƙarya mun gane wannan abu na hudu ana so kai a matsayin ka na musulmi ka kyautata wa ɗan uwanka musulmi zato akan abin da ya rantsuwa a kai matuƙar dai saɓanin haka bai bayyana gare ka ƙarara ba amma akan abin da ka sani jama'a ko mutum ya rantsuwa da Allah matuƙar ka san ƙarya ne to ba za ka yarda ba ba za ka yarda ba nan kuma ba ka yi a wurin Allah ba jama'a ina fata an gane wannan Allah ta ya tsare mana imani sai malam ya ci gaba da cewa سيدنا عمر رضي الله عنه هنا شوى ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا كذا كذا يقول ثم قال دول مسلمية فتي كما كاسا الهير يتنفي كذلك أتوانا أبن جيفة شري وقريان فيه مسائل أسوان ذلك المسألة الأولى تفرق النهي عن الحديث بالآباء hani ga barin yin rantsuwa da iyaye الثانية الأمر للمحلول بالله أن يرضى umarni ga wanda aka rantsewa da Allah ya yarda الثالثة نقول وعيد لمن لم يرضى akwai ainihin wato razanarwa ga wanda ya yarda idan an rantse masa da Allah ko a bisa ainihin wato gaskiya Allah ka tsare mana imani muna da rabon lokaci طيب wannan ba zai shi wa amma dai bari mu karanta abin da ya sauwaka babu babu qawli lillahi ta'ala waje babu qawli ma sha Allah wa shita babu da zai bayani akan fadin Allah ya so kuma kai ma ka so mun riga mun ga ya gabata baya ko eh malai ya kafa masa dalili na musamman domin sa an qutaila arwaito ya qutaila أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والبا يهودي يا مدن النبي صلى الله عليه وسلم سيدي إنكم تشركون yace lalle ku dinnan kuna hada Allah da wani kuna shirka da Allah ko musulmai in ji wa bayahudi saboda yana da ilimi akan abin da zai faɗa taquluna kuna cewa ma sha Allah wa shi'ta kuna cewa Allah ya so kuma kai ma ka so an gani wa taquluna wal ka'bati kuma kuna rantsuwa da ɗakin Ka'aba kuna cewa na rantsi da ɗakin Ka'aba fa amarahum sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce su idza aradu an yahlifu an yaqulu idan suna nufin yin rantsuwa sai su ce wa rabbi ka'aba ina rantsuwa da ubangijin ɗakin Ka'aba wa an yaqulu kuma su dinga cewa ma sha Allahu thumma shi'ta Allah ya so sannan kuma kai ma ka so kun ga manzo Allah sai shaka wancan rawahu an-nasa'i wa sahahahu imam an-nasa'i ya rawaito wannan hadisin kuma ya yi wa inganta shi imam ahmad ya rawaito wannan hadisin shi ma cikin musnadinsa haka nan imam al-bayhaqi da imam al-hakim ne saburi ya inganta shi ko imam az-zahabi ya tafi da shi akan wannan ingantawa jama'a mun gane wannan ko wannan bayahudan jama'a ya zo da annabi sallallahu alaihi wa sallama ne yana yin wannan bayani saboda ya sani cewa wasu daga cikin musulmai suna fadawa cikin karamin shirka yayin da wata kalmar za ta fito daga bakin su kamar yadda ya faɗa kun ga anan annabi sallallahu alaihi wa sallam da jirshi a'a ba shirka suke yi ba ko manzo Allah ya faɗa haka sai manzo Allah ya hana saboda me ya san abin da bayahudi ya faɗa gaskiya ne jama'a mun gane wannan ko sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da cewa ai ne shirka ce amma kamar yadda muka bayani jama'a shirka ce karama ba ta fitar da mutum daga addini a cewa ne ya zama arni ya zama kafiri a an gane wannan karama shirka ce karama annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya tabbatar da cewa to yayin da za a aiki da irin waɗannan kalmomi to mutum ya tashi kare kare ya rantsuwa ɗakin Ka'aba ai ba a yi har yanzu ana yi ko ba a yi ya ji maka na rantsi da Ka'aba kuskure ne wannan shirka ce karama wannan babban laifi a wurin Allah kuma Allah ba zai yafi wa wanda ke wannan ba sai ya tuba zuwa ga Allah mun gane wannan matsalar kabira kenan babban laifi Allah baya yafi wa sai an tuba إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات سيش قبل الشواء من ظل سيش رسول إذا سنتاج لا في رسوة سيشوى ربي الكعبة إن رسوة تبين الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله وشئت سننسجكوا ما شاء الله ثم شئت sannan kuma kai ma ka so jama'a mun gane wannan kenan wannan hadisin ya nuna mana cewa jama'a munasabar wannan hadisin da wannan babin shine ma sha Allah wa shi'ta ba daidai bane Allah ya so kuma kai ma ka so Allah ya so kai ma ka so a Allah ya so sannan kuma kai ma ka so ya zama an sami at-tarafi an sami jinjiri tsakanin abin da Allah ya so da abin da mahaluki ainihin wato ya so mun gane wannan wannan hadisi da ya karantar da mu abubuwa kamar haka abu na farko shine yayin da mutum ya yi rantsuwa da wani Allah ya yi ya yi shirka karama ko mene kaga ɗakin ka'aba ka rantsa shi amma manzo Allah ya yi akan haka abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa yayin da za ka rantse da wani abin da ba Allah ba sai dai ka ce ina rantsuwa da ubangijin wannan abu misali annabi sallallahu alaihi wasallam yana gane cewa matar shi na fushi da shi wajen zama tafiya da gobe ka san mata bayan Allah ba wai sai ka yi laifi ba akwai abin da kawai su a wurin su wannan abin ka yi laifi ne amma asali ba laifin ba ne amma suna gani ba kyauta musu ba da haka idan na Aisha radiyallahu anha ta ji irin wannan game da mijinta masoyinta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in ta tashi rantsuwa sai ta ce wa rabbi Ibrahim ina rantsuwa da ubangijin Annabi Ibrahim to ya fa ana fushi amma ne ta ce wa rabbi muhammadin ina rantsuwa da ubangijin annabi muhammad to yanzu ana noma eh duniya dai wuri to kai ba kamata ka zauka da fikihu game da matarka eh in ga wutar tana dan harbin iska sai ya gane akwai matsala ko kuwa ajin muna gane wannan ko Allah ya sa mu dace mata bayan Allah Allah ya kara muku albarka jama'a mun fahimci wannan wannan kenan sannan abu na abu na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa abinda wannan bayani ne ya faɗa mene ne gaskiya ne kenan jama'a idan gaskiya ta zo maka a wajen wanda yake ba tare da kai yake ba ko ba dan kungiyar ka bane ko kana da wani sabani tsakanin kai da shi kai ne ka karba ko daga wajen waye babu wanda manzon Allah ya tsana a duniya gaba ɗaya a tarihi kamar mutane biyu yahudu da munafikai manzon Allah ya tsana waɗannan mutanen kaf a rayuwarsa ba yahudi da wani da munafiki to amma ka duba ba yahudan nan yazo ya faɗi gaskiya sai manzon Allah ya ce a'a manzon Allah bai bane shi ba an gane manzo Allah da fuskar ta ba sai ce to daga yau ku dinga cewa wa rabbil ka'aba sannan ku dinga cewa ma sha Allah thumma shi'ta an gane wannan to wannan nuna maka cewa ashe a dan adam yana da abin da zuciyarsa ke so da ka ko da wanda ya gaya ma gaskiya ba tare da kai yake ba dan kungiyar ka bane kai ko shedan ne yau ya kullu da kafan shi kai gashi da kafan shi yanzu yana ce maka wani kaza ne Allah ne ya faɗa kuma ya tabbata gaskiyar ne ka karba jama'a mun gane wannan Allah ya shirye da mu sannan bayan wannan jama'a yana daga cikin abin da za mu fahimta a wannan shine yana da kyau mu rika nisantan irin waɗannan lafuzan da suke kawo matsala a cikin aqida mu canza su da lafuzan da ya zanto suna nesa da shirka da Allah subhanahu wa ta'ala an gane wannan ko yawwa abu na bakwai wannan hadisi jama'a ya nuna mana cewa a yayin da kake malami mai karanta da mutane addini to duk lokacin da ka kawo wani abu ce wannan abin haramun ne to ka kawo mutane madadin wannan abu wanda za su yi ba kawai ka haramta ka kyale mutane a haka ba mun gane wannan yanzu manzo Allah ya hana wancan cewa kada a yi rantsuwa da ɗakin Ka'aba sai ce a yi rantsuwa da wa ubangijin ɗakin ka'aba da ya hana ce ma sha Allahu shi'ta sai shi a ce ma sha Allahu thumma shi'ta wannan ka'ida ce jama'a mu rike ta da yau ko dan ka da yau ka hana shi wani abu to ka nuna masa abin da ya fi wannan ko wani abin da ke daidai da wannan wanda in ya daidai ne ya ba ce kamar shuru kawai faɗa da shi kamar da dubu jama'a ina fata an gane wannan abu na ƙarshe wannan hadisi jama'a ya nuna mana cewa ashe dukkanin wani abu dukkanin wani abu da mutum zai yi na yin wato hani ga a cikin addini to ya yi hani kawai kai tsaye akan abin da ya tabbatar wannan abin gaskiya ne kuma ko akan me ne kada ka kalli wani abu ka ɗaya kafa akan wani wani kuma kai hukunci a kai ka zama kaifi ɗaya mun gane wannan Allah ya maɗaukakin sarki ya dace da mu wannan hadisi jama'a ingantacce ne kamar yadda an yi wato muka faɗa duk da bawa da lamashi a mamun su ma ta sha'una illa ya sha Allahu rabbul alamin kuma Allah ya karɓi halar dama inna khalaqa al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakiran imma kafura kenan akwai inda dan adam ke da iyaka na yi wato ikonsa Allah ta'ala ya kamta shi sannan wannan hadisin akwai raddi akan zuwa qadariyya da mu'tazila masu kore kaddara to babu wani magana kaddara a akwai kaddara an gane wannan Allah ta'ala ya tabbata shi ina ganin sai mu tsaya nan mu zuwa da sai gaba sai mu tashi fadin da walau ayyuka an ibn abbas radiyallahu anhu abin muka faɗi dai Allah ta mai tare a cikin lada wani muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun nan ayi Allah ta'ala ya biya mana muna gabatar ta'aziyya ga al'umma baki daya Allah ya yi wa Alhaji Amir ɗan takar zuwa na jihar Kano ɗaya daga cikin 'ya'yan ainihin wato Alhassan ko eh Alhassan ɗan takar shi ne ɗansa na ƙarshe wanda ya rasu a cikin 'ya'yansa guda sittin da biyar ‘ya'yansa da haifa sittin da biyar to yau wannan shi ne na sittin da biyar ɗin wanda ya wanda ya rasu ya cika shi ne alhaji aminu dogo allah ya gafarta mishi allah ya riƙa shi allah kuma ya sa aljanna makoman shi wannan bawan allah a kaf garin kano mu cire ma kowa ba babu wanda ya ciyar da dukiyarsa wajen raya addini kamar sa eh kamar yadda malamai suka faɗa ina fata mun gane wannan kwarai da gaske duk wani aiki alheri in kai masa za ga yayi wani makusancin sa yana ba da labari wata rana wani daga cikin masu kudin garin Kano dalilin da yasa ya mai da hankali wajen aikin addini kenan sai daga cikin hamshakan masu kudi a Kano ya rasu sai ba shi da wasu ayyuka na alheri cikin miliyoyin ɗaruruwa da kowa ya mallaka aka ce musu da Allah a cire wasu ‘yan miliyoyi ɗan tsakuri a ɗan yi masa wani aiki alheri a gina masa masallaci ko wani abu ce ba su yadda ba me yasa lokacin da yake raye ba labari ya zo masa ya ce wai wai wai haka ne haka ne ya zab lalle mana kuskure tun daga wannan lokacin aikin alheri sai dai in bai je gabansa ba da izinin Allah sai yayi kuma ko nawa ne in ce ko nawa ne ina ko nawa ne ka je kana da makaranta za ka gina makaranta ko wani masallaci ka ce mishi ga abin da aka yi ka kawo takardun ya tabbatar ya tura a ji abin da ya ne ya cika cin miliyan ɗari ne wallahi zai baka university da izara ke ginawa a assalam university a jigawa shi da aka zo taron dan na kalli taron yace kawai shi abin da za a yi a bashi wani fakalti ne guda ya gina aka ce fakalti shi ne tsangaya tsangaya guda wanda zai zama akwai department da yawa a ciki ita shi a ba shi fakalti guda ne shi kaɗai zai gina fakalti kuma ya gina ne kuma yana kan aiki har yanzu ba ya gina ba muna fata Allah ta'ala ya ji kansa Allah ta'ala ya gafarta masa ayyukan na alheri Allah ya karba masa Allah ya hakkaka masa ainihin wato makwancinsa mahaifinsa kuma ba karamin ayyukan alkhairi ba hatta ya kasan saudiya akwai abubuwa da yawa na kasuwanci da abubuwan da suka samu dalilin sa ne shi kakan tun a wancan lokaci shi ke ɗiban mutane a shi babansa yake ɗiban mutane daga nan a bi ta ingila a zagaya ta ina ne a ji wajen aikin kanshi in an gama kuma a biyo ta masar ta jirgin ruwa da sauransu a dawo gida Allah ta'ala ya gafarta mishi Allah ta'ala ya gafarta wa dukkan iyayenmu Allah ta'ala ya sami kyakkyawar shi ban sani ba eh mata malam Musa okay الله أكبر wani? eh to wallahi ne ban ji ba subhanallah wallahi ban ji ba eh Allah Allah to ja mun rika ta'ziyar mu ga waɗannan mutane akwai baban guluko Allah ya mishi rasuwa shi ma Allah ta'ala ya ji kan shi gafarta mishi bawan Allah mutumin kirki Allah ya sa kyawun aiki su bi shi Allah ya haɗa hukuncinsa sannan akwai matar malam sani arama marigayi ita ma ta wasu laraba muna fata Allah ta'ala ya ji kanta Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya haska hukuncinta Allah ya sa aljanna ta mutum kuma a gare su baki daya sannan akwai matar Alhaji ya Alhaji Iliya dan haya shi ma da ta rasu ita ma mafi su Musa dan ta ko Allah ta'ala ya gafarta mata dukkan su Allah ta'ala ya ji kansu Allah ya sa aljanna kuma a gare su Allah kuma ya bai wa ɗan uwa da abokanan arziki haƙuri na wannan babbar rashi da aka yi Allah ta'ala kuma ya sa mu yi kyawun ƙarshe Allah ta'ala ya yafi musu baki daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته